إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durinmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 445 wanda ya dace da daya ga watan goma da watan goma 2000 yau daya ga watan sha daya 2023 za mu yi darasi na 32 cikin littafin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara har zuwa harama kamar kana gani a gaban ka a wallafar Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah a darasi da ya gabata muna cikin bayanin Shafi'iyya na cewa salatin da yin kowanne hanya wanda ya kowane fadala ko matsayi ya ambaci na alama salli ala muhammadin kullum ma zakarahu zakiruna wa saha an zikihil ghafirun na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da masu ambato suka ambace shi da duk lokacin masu mantuwa suka manci kenan dai a kowane lokaci iya ga wannan lafazi ne a ganin waccan ma'ana ta wanda muka yi bayani na subhanallah wa bihamdi adada khalqi wal damsi shine alama ta wurin da yayi kuma imamun nawawi shi kuma bayan wannan shi ma mushafi ne da ba irin masu takalidanci bane ba sai ya kawo shi ma salati na Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim da salatin da to wannan magana ta waɗannan salatai da aka ambato su ne suka yi kowanne shine albani ke cewa qarta aqabahu jama'atun min al-mutaakhirin malamai daga cikin malamai yan bayan wa'annan sun biyo baya sun bi diddigin wannan magana suka ce bi annahu laysa fil kafiyatayn al madhkuratayn ma yadullu ala subut al qadariyyah fihima min hakin naqal wannan hadisai guda biyu wannan talatai guda biyu da suka kawo na cewa su suka yi kowanne yace to ai babu wani abu wanda yake tabbatarwa da hiyukon wa'annan salatai guda biyu da aka ambata ta ɓangaren naƙal ta ɓangaren isnadi a ce sun yi kowane a ɓangaren ɓangaren naƙal babu wani abu da ya tabbatar da hiyu ba kasu da cewa amma min haifar ma'ana amma ta ɓangaren ma'anar abin da yake cikin nassin zahirinsu ita fal'afadiyatu zahiratu fil'awar a hili kenan na farkon ganin kuna ma zakaro zakiruna wasu an zikiri zafirun kaga kama abin kirniya da yawa babu babu ya kake nan ta bangaren ma'ana sai albani kitaran walla wala mas'alatu mashahuratun fi kutubul fiqh wannan mas'ala dai na salati wanda yake kowanne da shi ga salati ta mas'ala ce ta shahara cikin tawfiqi wala gharadu minha abin wannan bayanin wannan mas'ala anna kullu man dhakara hadhihi mas'ala min fuqaha qatibatun duk waɗannan malamai ko suka yi magana kan wa annabi salati wani salati ne ya yi wanne ya fadala ya yi lada kaza kaza ce gaba ɗaya ƙatsibata malam dukansu duk malaman da suka yi magana malaman fiqhu kan mas'alar salatin akan salati gaba ɗaya cikin su lam yaqa fi kalam ahadin minhum sayyidina dukkan wani malaman babu ɗaya wanda shi a cikin waɗannan magabata wanda ya kawo lafazin sayyidina muhammad babu gaba da kaf kurin kalma ce ta ɗan tsari kurin a ɗora a amma a wajen ƴan ƴan malaman suka magana ka abin babu malamin da ya magana kawo kalmar salatin da ya kawo masu ma annabi salati ma masu kawo da sika suna ga wani mai kyau ce mai matsayi ce duk a cikin wani malaman babu wanda kaf balan babu wanda ya kawo kalmar sayyidina a cikin salatin da ya kawo yace walau kanat hadhihi ziyaratu manduba inda har qaru sayyidina wani qari ne wanda ake nema a abun so ne ma hafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaluha baiwa dukkan wayannan malaman a ce qarin wannan ya ya koye musu bisa gani ba har suka rabkana da su kawo shi ba inda har akwai shi amma duk babu inda aka kawo cikin malaman gabata wanda ya kakalmar sayyidina cikin da haka yace wal khairu kullu fi ittiba dan haka duk wani alkhairi iya nan cikin bi kiran ba kirkira ba kurin ka baka huta kurin su magabata babu wanda ya kawo dan sa annabi dan kaza kaza ba wanda ya kawo sayyidina cikin salati ga sayyidina kalma ce ta ta yan kuta yan kuta yan karshen karshe yan zamani wallahu a'lam sai albani rahimahullah ke cewa qult bayan wannan bayanai yace wa ma dhahaba ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullah min adam mashru'iyyat tazawid sallallahu alaihi wasallam fi salati alayhi ittiba'an li amr al-karim yace dan haka abar ba mun kan da ra'ayin ibn hajar kan rishin shar'an ta sayyidina a salati na ce ra'ayin habib bin hajar akan abin da ya tsani na rashin shar'anta mai tasawiri cewa sayyidina shin ta dauka yau mai da annaka masu gaba girman mana shugaban da shi sayyidina idan mai bayani a baya ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shuba shine shugaba duniya lahira har annaba gaba daya wannan babu shakka to ma abu ne ba wurin ra'ayi bane abin da siga ta zo ka wadi yanda ta zo ka musa kuma ba kan ƙari ba kan kaɓa da haka abin hajji da ya ce kenan da haka ya ce babu wani ba shar'anta ba babu wani abu da shar'anta kalmar sayidina fi salatu alayhi cikin uwa annabi salati me yasa ce haka ittiba da amr karim dan bin umarni na mai karamta da zama don da Allah da yace ku ce kaza shi da ya koya bai kawo kalmar sayidina ba wa huwa alladhi alayhi hanafiya kuma akan shi mazhaba ta hanafiya take kan shi kuma ba su yarda ba a ƙara wani abu a kan salati na sayidina don babu shi ya ce huwan lazi yammage ta masu kubi kuma na magana haka ya kamata ita ya kamata a riƙe a tsayayen da ya zo ka ƙara li'annahu addalilu sadiq alahu bisa da salama yin haka shi ke tabbatarwa dalili na mai gaskiya sa annabi ya bi abin da ya zo da shi كمان الله سبحانه وتعالى كمان الله سبحانه وتعالى كيتوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن هار كنا سان الله يدين الله يشوف kenan biyayya ce da imani da kamata yayi ba shiga gaba ba ba kirkira ba gaba kurin ka huta ولذلك دليل wannan ma'ana قال الامام النووي رحمه الله في في روضه لتشعر روضه yace wa akmalu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad ila akhir alhadith salat wafaq an-naw' thalith al-mutaqaddim cikin salati da albani an fito maka to yace imam nawawi yayi magana cewa mai cikin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan siga ta uku da aka ambata a baya yace ita ya kawo dan tana cikin sigar da annabi koyar falam ya zukuru fi a siyada a ciki ba kalmar sayyidina a ciki yanzu na makala ya ƙarfi da magana sai yanzu da magana kenan ta siga ta mai ake cewa ba magana sayyidina da ya ƙarfi don bayan ya ƙarfi maka shi sai alfa'ida tun rabi'a fa'ida ta hudu abin da ke da alaƙa da wa annabi salati yace wa'alam anna an-naw' al-awwal min siyaq salati alayhi sallallahu alaihi wasallam wa kadha an-naw' ar-rabi' yace ka san da cewa siga ta wa annabi salati ta farko dai albani ambata ya ambata maka a baya da haka siga ta hudu an kaji ba duk bayan gama su huwa ma allama rasul sallama ashabahu lama sa'alu an kaffat salat alayhi wannan sigogi ne wanda annabi ya karantar da sahabban shi lokacin suka tambaye shi yaya ake mai salati duk jawabi ne na bayan tambaya yaya muke ma salati yaya Allah ta muka ya zan maka duk wannan zaga da aka ambata na ɗaya da na hudu jawabi ne na wannan tambaya yace وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في صلاة عليه الصلاة والسلام wannan iya tabbatar ma gwada ma cewa wannan da ya koya musu shi ne kaifiya wata ya kowace li'annahu la yakhtara lahum wa kadhalika nafsihi illa al-ashr wal afdal da haka nan sallallahu alaihi wasallam ba zai zaban ma ba sahabban shi ko shi ya zaba ma kashi wani abin da ke na ƙasa kullum zai zama maka sabon shi abinda yake mahi daraja mai kima mai lada tabbas wa min samma wa min samma sawwaba nawawi fi rauda ta wannan ma'ana dokan abinda ya karanta shine afdalul ashraf ta nan imam nawawi ya daidaita magana ta rauda yake cewa law annahu أنه لو حلف ليسليين عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة لم يضر إلا بتلك الكفية sai mamun nan wuce zaru da yake cewa inda mutum zai rantsuwa da Allah cewa zan ma annabi salatin da ya kowane salati ya ce ba ka kubuta daga yin kafara rantsuwarka ta cika sai ka yi wannan kaifiya da annabi koya duk da kai baka cika rantsuwarka ba sai ka yi wanda annabi ya koya za ka kuma ta bayan rantsuwa ka tana maka wa idan baka da ka fara ba abin zai hana ka ka fara ka rantsuwa da kai sai ka yi ɗaya cikin wannan salatai da annabi ya koya wa jahu subiki bi an imam subiki shi ma da ke wannan magana yake cewa bi annahu man ata biha domin wanda ya zo da wannan siga da annabi ya koya faqad salla ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqin kawo annabi salati ne kini ba shakka kawo annabi salati dole da annabi salati da sigar da annabi ya koya shine kawo annabi salati da babu shakka annabi kama salati wa kullu man jaa bi lafazin ghayra duk wanda ya zo lafazin salati kowanne ne ne ba wannan ba ba nan bai koya ba yace huwa fi itiyani huwa fi huwa bi itiyani bi salati al-mutalabbat bi shakk fi shakk ka kawo salati da aka ce kai dan amaka umarni kai amma ka kawo salatin da akwai duk akwai shakka cikin shi babu kaddin ne ba daidai ba don ba annabi ya koya ba li'annahu muqalu domin sahabbai ta suka yi kaifa nusalli alayk ya za maka salati qala qulu ya karanta musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حق يقويا yace faja'al as-salata alayhi minhum hiya qawluhum kaza annabi sai sanya salatin da zai yi gashi sai ka kawo daban wanda ba wannan kaji matsalar ya ce yanta ce wannan bayani da ya kawo haitami ya kashi cikin durin mandud kuma ya ce dai annal maqasud ya hasulu bi kulli min hajjil kafiyat da tijat fil hadith sahiha da haka da mun hu magana ana samun wannan kaifiya ta wa annabi salati cikakke da yadda suka zo a wa'annan hadisai ingantattu yadda suka zo gurin kai ka huta kwa sai alfa'idatul khamisa akan dai wa annabi salati wa'lam annahu la yushra'u at-talfiq siqatu salati wahida min majmu' hadhihi as-siyaq وكذا يقال في سيق التشهد المتقدمة yace kasan da cewa ba a shar'anta ba halhaɗa an hannunci salati wajen tafiya bakwai alfadi ka ko takwas ko to ba a shar'anta ba a wuri guda ka haɗa salatai sama da ɗaya biyu uku a wuri da sun zo amma ba a shar'anta ba gama sigogi daban-daban a lokaci guda kamar yadda yake muni tahiya daban-daban kamar yadda ita ma tahiya ba a shar'anta ba ka yi ta wani tsoro ka yi ta umar ka yi ta wakata aisha lokaci guda a kowace ka zo ka yi a lokaci guda ka yi wannan wani lokaci ka yi wannan ya ce bal zalika bid'atun fiddi yin siga daban-daban a lokaci guda ka gama salatai biyu ko uku ka yi wata bid'a ce ta ma cikin addini ko ta hiyar iri biyu ka gama ka yi cewa inda ma sunna abinda yake sunna an ya kula hara tare ta hara tara wani lokaci ka yi wannan siga wani lokaci ka yi wannan siga shi ne sunna kuma bayan shi islam bin taimiyya fi ba ta lahu fi takabiru fi idin cikin majamu kishi da ya ga bayani kwarai alfa'idatu sadisa bayan su zai ba gama kenan kun kai ɗaya wannan ba gama biyu kuma take tukuna fa'ida ta shidda قال علامة الصديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المعثور من أدلة والأذكار أتكلم لتاي الناشي نزل الأبرار بعد أن ساق بعد أن ساق أحاديث كثيرة في ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار منها بان يا كاو يا كورو حديثي ما سيوا cikin fadarwa annabi salati da fadarwa yawa wa annabi salati bayan ya kawo a littafin nashi nuzul abarar a safa ta ɗari sittin da sai ke cewa la shakka babu shakka fi anna akathara muslimina salatan alayhi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul hadith babu shakka ba ku kwanto mai musulmin da suka yi wa annabi salati su ne malaman hadisi warwata sunna mutahara masu ruwaito sunna mai tsarki فإن من وظائفهم في هذا العلم إيا دقا تشين أيشن وإنما لما أولنا علم من حديث الشريف التسلية عليه أمام كل حديث التسلية معنى أنا باتسين بعض ومن ثلاثي تسلية بسين باب تنها قولي باشا هقولي na yani kenan ta tsira a cikin kenan wa annabi salati cikin kowane hadisi ka zaka hadisi ya ta sallallahu alaihi wasallama duk zaka hadisi ya san mai salati don haka ya ce wala ya zaɓi lissanu murataban bilzikin zira kalma kenan halshen su bai gushewa kullum ɗanye ne a kan ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam walaysa kitabu walaysa kitabun min kutubus sunna wala diwanun min dawawin alhadith babu wani littafi daga cikin littafai suke gama sunna duk wani da hada mahadisai ne duka gaba ɗaya الاختلاف انواعيه ضد سابانون ده تمام حديث daban-daban ne yace min al-jawami'i wal masanid wal ma'ajim wal ajza wa ghayriha me yace me al-jawami alman ana ta jami' sahih na imam al-bukhari jami' sahih na imam muslim jami' sahih na tirmidhi saura kama abu dawud nasai ibn majah ta ashabu sunan kalma ta mai aka ce ta ma'ajin ta jawami aljami mai ake ni littahi wanda malaman hadisi suka yi wanda ya kunshi dukkan babi na ilimin addini abinda ya shahara misali ya gama abu guda takwas akwai aƙida akwai ahkam akwai sira akwai al'ada akwai tafsiri akwai alfitan akwai ashaɗar sa'a akwai manato wanda ya abu guda takwas su ake kira da aljami don an ce aljami to littan da ya kumshi wa'annan ababe duk da wanda suka shahara guda uku suka shahara na jami'ar sayi bukhari jami'ar sayi muslim jami'ar sayi a turmizi zama ba ta sayi jami'in turmizi ya ce ma mu turmizi ba sayi bane gaba daya ta yace a jami'in akwai jami'in sagir din dai ma'anar guda ce daga an jira sun kai ta aljami to littafin da ya kumshi wannan babu ne ilimi gaba daya ya kunshi a guda takwas da an samu a ciki an samu aqida an samu ahkam an samu sira an samu adab an samu eh, tafsiri an samu ashaqi sa'a a ciki an samu alfitan an samu almanaqib mai manaqib kaman ana kawo a cikin misali da ce ga matsayin darajar sa- ko mutanen Madina ko sahabi kaza martaba sahabi wani daraja da Allah ya bashi haka da tare manaqib ana kawo daraja ko ta garuruwa ko ta sahabbai daga an wani sahabi guda an wani manaqib shi shine aka ce aljawami kenan aljami irin wannan littafin kenan masu irin wannan shine mana almasani musnad din Imam Ahmad an suka ce musnad abinda suke da musnad duka mun da ya shahara musnad na Ahmad bin Hanbal musnad ne suke musnad za a kawo malami zai ware sahabi imam ibn abbas ko abu huraira ko ibn umar kullum sai ba bai gaba ɗaya duk abin da abu huraira ya kawo a wuri guda duk abin da imam da- da- da- ibn abbas ya kawo gashi nan duka gaban kasan gaba ɗaya a wuri guda duka ya jiro masu ko na sahabi ya kawo hadisan da ke da alaƙa sahabi kaza kamar sai ibn musa da imam ahmad haka suka ce ma'ana musannid ba musannid da kenan akwai musannid daban musannid ma'ana kurum hadisi wanda yake da sanadi zuwa ga annabi sallama ba cire kowa ba wanda bane ma sai littafin musannid wannan shine littafin da za a ware wasu daga cikin ma- malami guda sahabi aka da abin da ke hadisan shi bambanci su da mu'jam ma'ajim kai mu'jam malami suka misali imam muslim ko tirmidhi ko misali kaman eh, tabarani yayi kabir sagir da da ausat sai ya ware duka malaman shi yana malamai daban-daban duka hadisin da ya wajen malami wani sai ya ware a wuri guda shi ne shi bambancin sarauta hadisan da ya samu daga cewa wani malamin shi kan malaman shi sai ya musu babu wuri guda da zai ware su kuma shi mata mu'jam tabarani ga shi daban-daban shi ce ma'ajin ya ce wal ajaza kuma zai misali da ka san mahi yawa malamai ah, sukan kun haɗa kun misali malami zai bi ta yi kun misali suka wani imam bukari akwai abin da shahara ajaza juzu da kira kurin akan misala guda ya littafi duk abin da alaka da wannan wannan mas'ala ya kawo da san masa alaka da wannan mas'ala ta kira amsali sai mal bukhari ne da akwai masu akan sallah wani akan azumi wani akan akan zakka kurin an ce wani tayin farko wanda shahara aka har gama da asali ba a gama wuri guda gaba daya imam malik shine farkon wanda aka samu a cikin magabata ya fara gama mas'alolin addini gaba daya a wuri guda za a kawo sallah a kawo zakka a kaji a ga komai a da ta guda da kuma malami ya koya kan zakka kun sai da abin da ke alaka zakka ya kawo da abin da ke wani ya yi azumi da ake ta kenan mu'jam kenan mu'ajim an tabbata ba to ci da zai ce wa gairu hadi ne sai kan gaba da shi ba abin da ke ni a filka sana khan duk waɗannan da tawai ai da tawai ne wajen kwamshi dubin nan hadisi haka ne waɗannan malaman babu wanda ya yi su wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk alwaran ko suka magana manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa duk wa'annan abin da ya shiru na jawami da masal da ma'ajin da ajaza illa wa qad ishtamala ala alaf ala alaf alhadith sai ya kunshi hadisai dubunnai ko hatta in akhsara hajaman kitab al-jami' al-saghir amma wanda yake karami a cikin su cikin jawami jami' al-saghir imam suyuti da akwai kabira akwai ausar shine karamin sunan suyuti yace a jamsa ke da suyuti fi ya ashe da alafa hadisi shi kai shadi sauran dubu goma ne dubu goma da dubu goma cikin ciki wa kisa ala dalik sa'ar sufi nabawiya duka kiyasan sauran hadisai na littafin sauran littafin na sunna wanda ɗaya ne kamar misali hadisi dubu goma ciki ko da kwace sallah sallama sallah sallama a bayan kuna hadisi فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتي وإن الجماعة الناجية معنى وإن الجماعة معنى وتير معنى وسكة إيرا إيرا وسكة إيرا جماعة كما لما حديث su suka yi kusa a cikin mutane suka yi kusa da manzana sarama da manzana Allah gobe kiyama tabbas da ya ce a karamin wanda suke kusa da ni gobe kiyama a kasar ma alaihi salatu wanda yau mu salati ya ce wa asa adam mai shafa da zama su suka yi kowa a zurta da samun cika nan salama bi a biguwa wa ummi mana zan ba da fansa babana fansa wa huwa annabi kenan annabi fansa ce ta babana da uwata zan ba da fansa uwata da uwanata da babana nan me aka ce magabata abu sa'id wani ke cewa wani abu da ya canza ya ce zamani su magabata sahabbai al'umman farko a duniya ba abin da mutum ke ji irin uwa da uba ya ce zina za ka ɗauko mutanen zamani da farko ma zai kawo ɗan shi ko ya kama ta shi wanda ya ji a rawar shi don su yi ma hidima ce su yi hiji matar shi da ɗiyan shi ta ta yi abu ya jiya kuma gabata ba wani a duniya kamar uwa da uba haka ne wani da sai mana amma yanzu ban ta zama ne ma kake ma Allah raba ku lahiya a gaje ai Allah raba ku lahiya ka zaman su suna ma aka su suna na rayuwarka ka kana nan mutu su mahiyawa haka ne amma kake gare ku raba lahiya su kusa na ma rayuwa uwa yake wannan shine gaskiyar magana cewa uwaye su kai kowa kima a wajenka sake yake cewa kenan zan ba da babana da uwata ka ba ka ci abin su bi abi ummi wa uwata ko ce uwata da bi abi ummi uwata da ubana dan su suka hiji yace zan zan ba da fansar uwata da babana la yusawihi fil hadil al-fadila ahad min an-nas dan haka ba wanda yake daidai da waɗannan malamai na hadisi babu wani wanda ya daidai da su a samu wannan fadala illa man ja bi afdal mimma ja'u bihi sai in an samu wanda zai zo da abin da yake nasu yace wadunahu hadul qatal hadul qatal karin magana ne larabawa ke yi a kone icce shi a jikin icce ma aya ce ko ina aya ce a jikin shi yace abin da ya sauki ga wannan katale alqatal wannan icce mai aya duk a jikin shi da abu ne mai wahala da abin shi na kwafanta abu da ce mai wahala yi wa kenan abin da ya sauki tare wannan ice na katari ya kaya mana abu ne mai wahala ke ka iya wani ya kai aikin wani na magaba fa'alaika ya bagi da khair wa talibin najat bilazair ya ce ina maka umarni kin da haka ya hau kanka ya kai mai neman alkhairi mai neman tsira biladir mana alkhairin da tsira wanda babu shakka za ka same su أن تكون محدثا أم متطفلا على المحدثين إن دي كان نيما الخير نيما سيرا تو كزمن تو كو مالمن حديثي كو يارن سو يارن سو magana ɗayan biyu ko ni kana matsira kullum ko kai ko kai kai da malama da ko kai yaron sai ma'ana mai nema a wajen su wa illa fala takun ma'ana ga zalaka dan kakka yarda ka zamanto ba ɗayan wannan biyu falaisa fi ma siwa zalik min a'idatin ta'udu ilayk domin da abin da ba wannan ba babu wani alkhairi zaka samu kaje hainat kullu hira hainat da sakan kura qulut albani ba magana ta duka hasan khan albani ke cewa qulut wa ana as'alu allah ta'ala wa ana as'alu allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani min haula al-muhaddithin alladina hum aula nasu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albani ke cewa ina roƙon Allah mai girma da buwaya ya sanya ni cikin waɗannan malaman hadisi wanda su suka yi kowa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah samu dai walla wace walla Allah hada alkitab min ajillata ala zalik ta iya wa wannan littafin ya zamanto dalili ne akan haka saman da matsayi wa rahimallahu imam ahmad imam sunna alladhi anshad yake Allah ya kai Imam Ahmad Imam Al-Sunna ya wani fetish da yake cewa din nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna an hadith wa ahlihi farra'yu laylun wa hadithun haru wa la rubbama jahil fata athar al-huda wa shamsu bazakatu laha anwa yace addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin manzo Allah shine hadisi shine addinin manzo Allah hadisi sunna addinin manzo Allah sunna kenan ita madalla ilmul matiya da fata asar madalla a ce matashi ya ɗauki almatar matiya abin hawa doyi abin hawa a ce ka kama asar matashi ce abin yabon matashin da ya ɗauki hadisai suna abin hawa shi mana zai ɗauka zai dogara su la tarka barna an hadisi wa ahli kakka kyamaci hadisi da malaman hadisi ya ce faru ayu laili wani hadisi na duk wani ra'ayi na wane ne duhu ne hadisi shine haske yace wala rubama jahilul fata asalahu da dewa matashi zai bar hanyar shirya ga ta nan karara wa shamsu ba zaka tsalla anwar gara na bau yace ibi dai shi kurum Allah shi da mu yace albani hun yace bayan kare magana wannan imam ahmad yace wa kadhalik sanna lahum ad-du'a fi hadha at-tashahhud wa ghayri haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ma al'ummar shi yanzu muna magana tahiyya ce mun yi sigar tahiyya bayan tahiyya mun wa annabi salati kuma mun ci tahiyya muke yanzu don bayani ne na da aka zaka salati da ya kawo bayanin kan salati yace faqal annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyatu lillah kun kun zamana cikin dukkan raka'a biyu ku ce at-tahiyatu lillah zuwa ƙarshen sigar tahiyya da makaranta fa zakaraha ila akhirha ya ambaci tahiyya har zuwa ƙarshen da gaba ɗaya da muka ambata baya sun maƙal sai bayan ya yi tahiyya musa a tahiyya tulullahi wa salawatu wa taibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yace summa da tahayyar min addu'a'i a'jabahu ilayhi bayan kai tayya sai ka zaɓi addu'ar da ta birge ka a cikin addu'o'i wa ta birge ka zaka zaɓa bayan mun yi bayani na me ya kawo a ana kenan kenan kurin daga tayya sai addu'a a bayani ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sa hijabi tsakanin bawa da addu'a sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma bayan tahiyyar ne za ka yi salatin kuma sai ka kawo addu'a ga kuma ta imamu shafi baya ya karanta da mu cewa tahiyya ta farko da ta biyu siga guda ce kenan ya gama sigar tahiyya da wa annabi salati a tahiyya shi ta ba ne kama ga magana yin tahiyya ke yin addu'a kenan ana addu'a ne bayan tahiyya bayan wa annabi salati da sanama za a yi addu'a kuma yi bayani dukkan raka'a biyu addu'a ba sai addu'a ba sai a tahiyar ƙarshe ba shi ne mun tattamana a baya ba maganar abin da mai shahara a nan wa annaba salati sai a tahiyar ƙarshe yin addu'a sai a tahiyar ƙarshe ba mun tattara magana wannan abin guda biyu cewa wa annaba salati sai a tahiyar ƙarshe ko addu'a sai a tahiyar ƙarshe ba magana ba ce ta manzan Allah ko sahabbai ra'ayi ne wasu ɗan baya shi za mu gane da kyau duk mai ce maka a ta ƙarshen ta a ina waye hoji babu inda annabi da kusa bai magana ko ra'ayi ta su malamai kuma ce kuma ya saba ma zahirin nasin da ya zo da kanon sallallahu anan karrani ta dukkan tayya dukkan zama ce kai kuma kai addu'a kuma annabi ya zamane wani ya addu'a biyu annabi ce ajal haza wannan ya gaugawa me gaugawa da ya biyu wa annabi ya fara addu'a kenan ana san wa annabi salati ta kwan kai addu'a yanzu wannan shine karshen mun kare magana yanzu zaman tahiyya mun yi tahiyya mun wa annabi salati mun yi addu'a yanzu kuma sai za a yi gaba alqiyamu ila rak'ati thalithati thumma rabi'a yanzu kuma zai maka bayani tashi zuwa raka'a ta uku kinan daga bayan tahiya haka ta yadda ake tashi zuwa raka'a ta uku bayan zuwa raka'a ta hudu bayan raka'a ta uku ya ake su sai ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam yana haɗu ilar raka'atin sadisata mukaddira annan sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa ce bukari ya kawo musulmi ya kawo cewa magana yana tashi zuwa raka'a ta uku bayan tayya yana tashi da kabara Allahu akbar wa amara bihi musi'a salata wa annabi ya umarci ya umarci mimunan sallah da yin haka inda yace mishi summa sana'a zalik fi kulli raka'atin wa sajada tashi da kabara kama takaddama وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام أنا إن يتاشي دقا زما ينا كبر تكون يتاشي nan wanda ya karanci fikin malikiya irin su ziya su risala zai gama cewa hani nema lakabir hata da sawa ka'iman bayan tahiya amma ta ake bai kayin kabara baka yi ma an hana ka sai ka mai ka tsaye cak to kan za ka ce Allahu akbar a wannan ra'ayi na cikin mazhaba ta malikiya to wannan kaga ya saba nasi karana annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ake da kabbara bayan tahiyya Allahu akbar ka tashi cewa sai an meke ya saba ma wannan sunna kenan yake aje wancan yake cigaba sauran sauran bayani shine amma ai ba hana ba karanta ziya ta risala duk wani ababe a nan su aka tashi tun da tawai amma abin da ake ni mutum in ya zo wani wurare inda ya saba ma na sanin kar kamar da maliki ya karantar da mu da abin da wadin ra'ayin shi ya saba ma sunna ka aje ra'ayin ka sunna kana nan ba malikin ka eh ma ba mai takalidanci ba eh nan sunna ta zo ya kabi ta aje wannan shikenan yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyana dan annabi sallama yana daga hannun shi lokacin da ya kare tahiyya zai tashi zuwa raka'a ta gaba yana haka amma yace baka ahyana kaga muku baya fikin albani kaga yace ma ahyanan wai ba na san hadisi bane ba fikihun albani ce kawo kalma ayanan kenan wata ran ne yake haka ba kullum ba dan samun hakan ya tashi a wani wuri ba tare da ya daga hannu har ma ka samu suna inkarin su gani ba su ce ba a yi ma wata ta sabon kenan ba dukkan kenan inda annabi kullum yake yi bai ba a samu sakacin a wajen sahabbai wajen yin abu amma wanda ya ga annabi ya yi ya yi hujjaci wani akwai abu da yawa ya gani wurin sahabi ya inkarin kaza babu shi to shi babu shi a wurin shi gani ba sai muka samu wani sahabi ya yi ya annabi ya yi to ba kenan shi ya cikin yake wata ran wani lokaci inda kullum yake yi bai yau da kowa sai ce maka irin wannan kenan ya tabbata a sunna daga hannu wannan wuraren ana yi mutum in ya sunna yi amma magana nan ba kullum bai ke yi ta kenan ba a cewa rashin yi ya saba sunna ko kaza ne وكان إذا أراد إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة إني تاشي زوا ركعة هدما قال الله أكبر كنا حبها ركعة زاش تهدو ده كبر كتاش مغنى كنا يا الله أكبر كم هو أمر به مسيء صلاته كما تقدم عنيفا كما بياني قبات أجو بايع yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana yace annabi sallallahu yana daga hannun shi tare da wannan kabbara wani lokaci wata kabbara kiran bayan raka'a ta uku illa ka ji istiraha annabi wani lokaci anan ma yaka daga hannu kaje tashi wani lokaci ثم كان صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عزم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض يتي كما أنا صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا ينا ديديتا دنقلقل يزمنا كان كوش تهبو وتديديتا لتو hatta ya riji a kula azamin ila mori a kowane kashi ya koma wurin shi kenne ya zamana da kyau da gargar ilusu bayan ya zamana baraka ta uku kayan gashi ta hudu sun ma ya ku mu'tamidan alal arab sai ya tashi yana mai dogara a saman ƙasa yana dogara ya fi saman ƙasa ya tashi sai ce wa kane ya aji mai ce ya atamidu ala dai zaƙama yana dogara kan hannun shi guda biyu sun zai tashi shi ne nan albani rahimahullah ke bayani ƙasan wannan hadisi na ya ajin ya kasa alharbi cikin garibin hadisi wa ma'anahu inda al-bukhari wa abi dawud sun kama ma'anar wannan hadisi ya ce wa amma hadisu da ya wani hadisi da ya zo ana cewa na an yi atami da rujulu ala yadihi idan hada fi sala akwai hadisi wai an hana annabi ya hana mutum ya dogara a hannun shi sun zai tashi tsaye fa huwa munkarun lasi wannan hadisi ne munkar bai inganta ba nan menene ya ajin al'ajan dunkul kamar nan mu dama gari na haka dama gari ɗan haka kenan hannu a cibire ya dogara haka haka yake tashi ya dogara akan hannun shi hannu a dunkule shine al'ajan yana haka yake in zai tashi wannan shine abinda yake wannan wurin haka ne dai a takaice abinda yake wannan wurin sai ya ce wa kana ya karo fi kullum min raka'atain al-fatiha kuma duka wannan raka'a biyu wanda ake kawo su a raka'a biyu ta ƙarshe wanzala yana karanta fatiha ta kitab wa amara bai zalika musu salata haka annabi mai umarni wa kana rubama adafa ilayhi ma fi salati zuhr bid'i ayat kama sabaka bayanu fi qira'ati salati zuhr kama yace wani lokaci a raka'a biyu ta ƙarshe yakan ƙara wasu ayoyi bid'at ɗan ayoyi kenan ana ƙara wani abu a bayan fatiha kamar azur ko la'asar ko isha duka sallar da raka ko raka nan biyu da ake koyi karatu a cikin su inda ake karanta fatiha kadai ana wani lokaci yakan ƙara wani abu daban banda fatiha ta likita kamar bayani ya gabata a cikin sallar azur bayan kashi sai al-qunut fi salawat al-khams linnazila yin alkunutu a cikin salloli guda biyar don wani abu da ya haɗo ma al'umma marar daɗi irin da wani abin da ya shayi da ake cikin yaƙi da ake don abu da ya zo na musiba kuma ba sallar asuba kaɗai ba a dukkan salloli guda biyar ana yi yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahad aw yad'u li ahad annat annat fi rak'at al-akhira ba'd ar-ruku anasar in yini zai addu'a ala ahad aw li ahad ala mana addu'a ta hukubata mara kyau Allah halakar da wani Allah ka gama da wani shine ala fulan amma li fulan li kaza addu'a alkhairi kenan imma addu'a zai mara kyau ta Allah ga wani ko ko ta alkhairi zai ma wani in zai yi a cikin kunutu ina yin ta a bayan raka'a ta ƙarshe bayan ruku'i ba'da ruku'i in wannan mas'ala ta kunutu bayan ruku'i ba abin da ba mai matsala da yawa za mu ga a gaba ya kawo ta wutiri a kahin rukui kamar da hafiz bin hajjar cikin fatar bari ya kawo matsaloli akwai hadisai wanda suke kawo lokaci ya yi ta hatta ta wutar bayan rukui ko wannan cin kayan rukui ta wani abdaban yanzu a takaice annabi yakan yi haka nan ba laifi bane amma abin da ya shahara alƙunutu ta da wajen abin da ya shahara ita kan ta shi ta kamakon albani yin alƙunutu bayan rufu'i daga an ƙare sai sujada ba shi sace maka yana yin ta ba'da ruku'i idza qala sami'a Allahu liman hamidahu rabb allahumma rabbana wa lakal hamd in yace sami'a liman hamidahu rabbana allahumma rabbana wa lakal hamd dan annabi yana gama biyu yana ga dazu wannan uwa bayan san azu yake kira na yayi sallah a wani masallaci tambayar da yake ya ji wani abu sabo ko aka daga ka ba ce na yi sallah a wani masallaci mala na ji liman maimakon ya yi sami Allah da mana hamidahu mu ma mu ce rabbana wa lakal hamd sai ya gama duka biyu ya yi sami Allah da rabbana wa lakal hamd sai ta da ke ya sallam ha yau kwashe ake kwashe wa ake shi annabi sallallahu alaihi wasallam asalin abin da ya shahara a cikin malikiya ne da sauran maza suke cewa an ba liman aiki liman shi ya sami Allahu liman hamidahu ma musu ce rabbana wa lakal hamd haka abin ya shahara alalimi bayani a baya abin nan ba haka bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman kuma duka bi iyayi kuma ta sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi koyi aikin shi duka biyu na kuka yi abin da ya kawo wannan magana hadisin da yake kawo cewa zaka ga wasu nan sami'a nan da sami'a nan amma jawo kullu rabbana lakal hamd kullu fazun wannan lima ta sami'a lima amma jawo rabbana lakal hamd wannan shi ya kawo kamar an raba aikin ne kamar sai imamu nawawi haka imamu suti haka talabani haka na kasu usaimin cewa wannan mas'ala ce ke karantar da su domin abinda ake ji ma muke ji don iya kasawa da sami Allah wani manhamida ita ake yi don ita ki daga nan a taso ta amma yana rabbana wani kalhamd ma babai da yake bayyana sami Allah manhamida sai ka ji kamar wancan kada yake wani idan na ya karantar da su akwai Allahumma rabbana wani kalhamd haka da kaman su ita na musamman yawan su ita na musamman ya kama wannan masala yawan su haka imamu nawawi ka haka da albani so sai zaka kace gaskiyar magana kenan neman tunda neman iyaye duka biyu annabi duka biyu shine neman kuma duka biyu ke tabbas kenan kai ma mamu za ka yi duka biyu liman zai duka biyu ilanin menene mas'alar mu a nan ganin an saba lalin ka sha lamun rabban alaka alhamdu a yaka tafiya lalin mina ga iya wani sabon abu da sabu a wajen abu wanda shi ne kwanan anan za a samu za a samu ɗan rudu a wani da ba to ai me yasa ya ka bayyana ai asali dama in ba bukata ba ai liman ke bayyana kashi ka ka huta tun da akwai lafiya akwai mike ba bukatar liman ladan ya daga murya sai a inda yake bukatar shi daga ce a sunna aikin lada ne kiran sallah kuran wannan tabaligi isarwa ba aikin ladan bane a halin da ruwa kun kowa iya yi misali nan sallallahu alaihi da aka samu yayi da ya samu matsala karshen lahiya ba bilal bai daga murya abubakar ne abubakar shi ke ba annabi su kuma daga su iya mutuna ji kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ba kiran sallah bane ke kin aikin ladan kiran sallah ta da iqama ballagarwa aikin liman ne inda matsala wani zai dagawa imma wani abu sulaiman ko annabi liman da dama zuwa sanan ana yi iya wani a can ko in daga murya in bai da su iya nuna in daga ba an ji ba da da nan da liman da ɗaya ne inda ba wuta ba wuta misalin ba wuta da liman da ba liman suka da ɗaya ne dan nan da zube ji haka liman yana iya yi ta wanda yake waje yana iya yi da yake ji da yan fallagar ma yan baya kuka da ba a jin na liman a takaice amma asali ke shi kamar cikin fiƙa suna kashi ma cikin bid'a ta sallah yin liman lada daga daga murya ta bid'a ta cikin sunna sai inda bukata to nan da yake na annabi sallallahu salama yana yin alqunutu in yace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd wa kana yajharu bi du'a'ihi kuma yana bayyanar da wannan addu'a da yake yi a cikin alqunut wa yarfa'u yadayhi kuma yana daga hannu nan ya kai maka ruwaya ta Imam Ahmad a ƙasa Warani sanadi kikkiawa ga wace wannan hada mazhab Ahmad wa Ishaq annahu yarfa'u yadayhi fil qunut cewa annabi yana daga hannun shi a cikin alqunut kamar da cikin masalikin al-Marwazi ya ce wa amma masahul wajihi bihima amma an daga hannu sha huska aka yi addu'a sha huska da hannu biyu fi hadar mautin a wannan wuri bayan al'unutu an yi addu'a daga hannu a shayi huska a wannan wurin ko bid'atun bid'a ce ya ce wa amma kharijin salat falamasi kuma ya ce abin da ya zo kuma na ɗashawa hannu shi kuma shi na babu shi gaba daya a gane babu magana daga hannu akwai daga hannun amma shawawa dan babu ta amma shawa hannu a wajen sallah ya zo amma falamasi bai inganta ba wa kunna ma ruya fi zalika da'ifun duk abin da ya zo na shawa huska bayan addu'a mai rauni ne wa ba'adu ashaddu bid'afa min ba'd rauni wani ya wani rauni na mai mas'alar akwai wani lokaci da hadisai yawan su hanyoyin zawa suna ba hadisi ƙarfi ya zama to hasana ko ya kai masa ba haka to shi wani an ce na sawa fuska babu wata hanya da za ta iya gama gindi da ɗawarta da gama ƙarfi kai da zama to mai madogara dukkan shi ba tsaye hanya mai kyakkyawa wasu akan hujja a shayi huska yace kama haqaqtu fi da'if abi daud fi hadith sahih kamar malaman yace kamar da na kawo na hakikance magana dalla dalla kan wannan mas'ala cikin da'if abi daud ga cikin hadith sahih hadisin 557 sai yace walidhalik dan wannan ma'ana rishin madogara rishin ruwaya mai dama dama قال إز بن عبد السلام في بعض فتاويه سيدنا مثلا أتكين فتاويه دي يكي يتولى لا يفعلوا إلا الجهال با من شاء وسك شيء وحي جاهلي هكا يجي وتولى لا نبيون هو kage a cikin kenan addu'a akwai daga hannu amma shawo huska da muke na ma har kirji ya shawo huska shi har kirji shi ma duk wannan ba huska suna suna abin da ya tabbata suna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun karim yastahi min abin tarafa da ayatu masifra Allah yana da kumya yana da karamci bawon shi daga mai hannu ya mina mai hannu shi ba kullu kenan daga hannu ya zo a sunna kuma iya da fadala iya sa bawa Allah bai mina hannunka banza zai baka da kameka ba mai hannu zo ga Allah mai mina hannunka banza kenan akwai daga hannu shamawa ce ba fita kaji magana fara ya ce kenan wayar kawai dai wayo amin man halfahu iya daga hannuwa mamu suna amin wa kane ya kanu fi salawatul hamsu kullaha yana yin alkunutu a cikin dukkan sallah guda biyar duka lakinnahu لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم أنا صلى الله عليه وسلم بين القنوت حكا قرن سي إن أبيا كاما زي أدوة أنا تبكي سواني وأنا لقد سواني فربما قال wani lokaci yakan ce ko ya ce allama an jir walid bin walid wa salamata bin hisham wa ayyash bin abi rabi'a علامة شو دعتك على مذر وجعلها سنين كسن يوسف علامة لعن الحياة ورعلة وتكوان وعسية أفتى الله ورسوله كان أداء إلي بيك أتكوى النبي الله كثيرت دا ولي بن وليد كما كما أنتم كمان داني وأبن يأي الله كثيرت دا ولي بن وليد سلمة بن بن الشام يحيى بن أبي ربيعة كما الله كثيرت كامنك أكام من قبيلة مذر كان كان أداء منافو الله أنت كامش أكسو كسامر شكرو إرن شكرو يوسف كان شكرا أبو بتنيوه Allah ka tsine mu lihayan da ri'ila ba saka shi nan ƙwara a cikin wannan Allah ka tsine mu da albarka ta saka da asiya ta saba Allah manzon shi har da kenan annabi ya addu'a ta alkhairi haka kishi ya shiga wasu wasu kai laifi kuma daga al'unutun ne sun makana yaqulu kuma annabi yana cewa idza faraka min al-qunut annabi in ya kare al-qunut sai ce Allahu akbar fa yasjud sai sujada zaka kana al-qunut mu anan da muka saba ta asuba aka saba dukkan asuba liman zai alƙunutu ƙarshe mulhukku take tafi ya rukuni mulhukku tsawon gaskiyar magana mun karanta ruwaya ta ɗaya cikin sahabbai har turmuzi da ruwa ta inganta cikin katon na jitalina wanda ya fi ce baba kayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kayi bayan abubakar kayi bayan umar kayi bayan usman kayi bayan ali a wannan wurin kana yau kana a kufa yace a fakanu ya qurtun baba wadannan suna alqunutu mana sallah asuba kawai tambaye da yake kira da abin a lokacin tunan ware shi yace ai bunay mudassir kana bid'a ce sahabi yace sahabi yace bid'a ce alqunutu ba sallah asuba sahabi yace bid'a ce hakenan babu shar'ata alqunutu bayan salar asuba alqunutu fil witr yin alqunutu a witr akwai ruwayo da suka cewa ka annabi nace lamar da kuma hatta farka duniya anan ana fi subi anan bai bara alqunutu ba haibar duniya cikin salar asuba ta dawar ta inganta ba ba ta madogara na wai kama ne kama ita alqunutu fil witr yin alqunutu a witr فكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا wani lokaci ya kan yi alkunutu a raka a wutin wa yaj'aluhu qabla ruku'i ya sanya ta wutri ita na yin takahir ruku'i iya yin lokaci وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول في إذا خرج من قراءته في الوتر النبي يقول يا مالانشي جيكا شدامتي حسن بن علي إن كقاري كراتو أو وترنكا كتي اللهم هديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك وانا أدوى أنا بين أينتا يا كانت حسن بن علي إتاتي أدوى دأكي أوتري القنوت موتري اللهم يا الله اهدني في من هديت الله كشريتني cikin wanda kai shirye da su Allah وعافني في من عافيت ألا كبل لا يشفينك في بلافيا وتولني في من توليت ألا كجب التلا مرينا شكيونا كي تقولت لما نسأل الله وباركني فيما أعطيت ألا كمان على بركة تكين أبن دكباني وإني شر ما قديت ألا ككاري من شر دك حكم كاري من شريع الله فإنك تقدي ولا يقدر ألا كيكي حكمتي باب حكمتي أكنك الله وإنه لا يذل من وليت يا الله da zaman ke ciki duk wanda kaje bunta bai kaskanta haka wallahi izmun adata duk wanda kai yi adawa da shi bai dukaka za kare shi tabaraka rabbana wa ta'ala Allah kai alheran sun yawaita ka dukaka Allah la man jaminka illa ilayk ba wurin gudu idan aka barka dole wurin gudu dole a koma zuwa gare ka wannan shine illa nan ƙasa ya kawo maganganu na wa na ga tambi da ya na salala ala nabil ummi daga ruwaye akwai magana da ta rishin inganci wa annabi salati illa an samu cewa ibn ka'ab yayi na ga da lokacin bai ba mu damar yin sauran Allah kai mu sakin sama insha Allah sai mu ci gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته